بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الوجنامين يقول مولانا رضي الله عنه شيخ الإسلام وسعادة الأمان مجدد أصله وفريد داره مولانا الشيخ شريف إبراهيم صالح رضي الله تعالى عنه في كتابه العدة ينا سوى بسم الله الرحمن الرحيم وتقرب إلى الله تعالى يا أكي بحبه يا كي تنقوانا فكسنتو يزوى الله تبارك وتعالى bihubbihi da son Allah tabaraka wa ta'ala kan Allah yana tukwantuwa ne a wajen bawa gurgudan inda bawa ya tsaya da musulta umarnin Allah da naisanta abin da Allah ya hana da shagaltuwarsa da ambaton Allah da tunawa da Allah da muraƙaba na Allah tabaraka wa ta'ala gurgudan mashrabinsa gurgudan zauƙinsa. haka nan wa hubbi ahbabi min ibadi salihin sannan ku kusance zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala da san masoyan Allah da kuma bayin wato daga cikin bayin Allah na gari as-saliki da sabilahu wanda suka shiga mahanyar Allah tabaraka wa ta'ala wato yana nufin waliyan Allah tabaraka wa ta'ala wato wali cewa yana nuna mana a wannan magana ta kamar ma'anar mai waka da yake cewa wafihi yana magana akan ma'anan wali wafihi ma'ana ya nufin usuli fa'ilu fa'ilin aw al-maf'uli ay man tawalla da'ata ma'amani aw man tawallahu azimu sha'ani kalmar waliyu yana da ma'anoni guda biyu a cikin asalin lugha shine fa'ilu waliyu na fa'ilu wato wato wato أو المفعول كوكما ولي مفعول أي من تولى طاعة الرحمن wanda ya jibinci wato ibada biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala shine ya jibinci ibada har Allah tabaraka wa ta'ala ya zaɓe shi kamar yana mana maganar ma ta qaraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya min mustaratuhu alayhi wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu cewa babu wani abin da bawa zai kusanta da shi ya zuwa gare ni fiye da abin da na farlanta masa. Bawa na ba zai kusanta da ni da wani abu fiye da abin da na farlanta masa ba zai gushe ba yana kusanta da ni har sai na so shi idan na so shi kuma zan kasance jinsa da ganinsa kamar yadda ya maulana kamar yadda hadisi yake faɗa wato shi ne fa'ilu fa'il awul maf'uli ko kuma makuli wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya shirya shi ya zaɓe shi tun daga faruwansa har ya zuwa kaiwa mukamin da Allah tabaraka wa ta'ala kiwonsa ya ɗora shi akan hanya kamar da shekaru islam yake so alhamdulillahi la shatu qahiran ma qultu fakran balla qaftu shakira kamar da shehu ibrahim ga godiya ta tafi ga Allah ni na faru tsarkakecce tun da nake ban cuɗanya da wani abu wanda Allah baya so ba saboda haka a kaga wannan zaɓi ne daga Allah tabaraka wata'ala yana cewa ma afjalatu safiyar wala ma akhaftuwa ghufula qaumin ulama wani wajen kuma yana cewa yana cewa walam anil li amalin yuqsini akhda man fi zamani ya asini ni Ibrahim radiyallahu anhu ban taɓa karkata ya zuwa wani aiki wanda zai nesantar da ni da hannun Allah ba ko ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda haka duk wanda ya saba mini a zamanin na ya bin hanya na kamar yadda kika fi wa man na haji ka ahli shaqai to wannan ya kuskure wa hanya ta daidaita wannan shine matsayi na biyu ko Allah ya zaɓe ka ko kuma kai ka dage da ibadar Allah kamar yadda yake faɗa mana a cikin fa'iya wa iza azamta ala suluki sabilihim فالفرض أتكد والرغائب كففا إذا كاي همة ذاك شجر محنيا صالحي باين الله وليا الله وأن الله يتيسو تو فالفرض أتكد واتو فرلا كتاك تشوكتا تا sannan kuma bayan ka kyautata farilla ka kaurara farillar taka da ayyuka na na fifila na salloli azumomi zikirori sadakoki waɗariƙuhu نعم وطريقه الناهدين ملحد yawwa shi ne wa huba babihi min ibadi salih asani shi da sabilahu masu shigan wa hanyarsa wa ɗariƙahu da tafarkinsa annahiji da manhajahu masu shigan wa mashigarsa min duni alkalikati wato ba tare da waiwayawa wajen halitta wajen yabansu ko zaginsu ko kuma istigali da su ba sun ma'alam ka sani Allah ma tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala qaribun minka makusanci ne da kai haitu kunta duk inda ka kasance Allah yana nan a tare da kai wa ma'aka kuma Allah yana tare da kai haitu ma kunta duk inda ka kasance wa muhidun bika kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya yi hada da kai wato Allah ya yi hada da kai samanka da ƙasanka gefenka da damanka da cikinka da wajenka da zahirinka da faɗininka da motsinka da tsuwarka duk Allah ya kewaye da kai babu wani tafarzu da zaka yi illa face kana tare da Allah tabaraka wa ta'ala kuma Allah wa nazirun ilaika mai kallo ne zuwa gare ka har su kunta duk inda ka kasance auta kunu ko kuma duk inda zaka kasance wala taf'al shay'an kada ka aikata wani abu hasata sabira zalika kada ka aikata wani abu daga cikin wato motsinka na na rayuwa ko na ibada sai ka halatto da cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana tare da kai yana ganinka ya kewaye da kai shi yafi kowa kusa da kai idan ka halatto da wannan to in ka in kasance haka to zaka zama ɗaya daga cikin bayan Allah domin fa innal arifina domin masana Allah minkum man awliya daga cikakkun waliyai ma da kalu hadaratul haqqi ta'ala ba shigan wahalaran Allah madaukaki ba illa ala hadal qadami sai a bisa wannan digadigai shine qadamut tauhidi wato wato digadigan kadaita Allah tabaraka wa ta'ala ba sa ganin wani aiki in ba na Allah ba ba sa ganin wani motsi idan ba na Allah ba Allah shine mai motsawa shine mai wato kawaitarwa wato shine yake gudanar da al'amura gaba ɗaya kamar dai shi ma'ana shine fa'alun lima yuridu wato tauhidul af'al kenan shi da wannan kafa ne waliyai suka shiga wa Allah tabaraka wata hanyar Allah shine adam kafa na tauhidi kada ya tashi a cikin sufofinsa kada ya tashi a cikin sunayensa kada ya tashi a cikin ayyukansa adamu tajridi da kuma digadigai na tajridi wato tsiraita komai gabanin Allah tabaraka wa ta'ala babu wani abu a cikin kaunu in ba Allah tabaraka wa ta'ala ba Allah shine al-muharrik wal musakkinu wa huwa al-qadir wal rafi'u wa huwa al-mu'i wal mani'u komai dai ba komai ba kowa sai Allah faqad wahhadu al-haqqa sun kadaita Allah tabaraka wa ta'ala wa tajarradu sun kuma wato tsiraitu min jami'il ala'iki daga dukkan ala'iki rataye-rataye wanda za ta zama musu nauyi wajen tafiyar da zuwa ga Allah wal awai ko kuma tsare-tsare abubuwan da za su tsare su su hana su tafiya wajen Allah kamar alhurma ko jama'a ko ƴaƴa ko mata ko farin jini ko baƙin jini ko akwai ko babu ko lafiya ko rashin lafiya ke wal awai kullati ta'iqu wanda take tsara sayyahu tafiyar su ilaihi ta'ala zuwa gare shi madaukaki saboda haka ji maulana kita wala tatruku tauhida ma hayita kada ka bar tauhidi matukar ranka yana cikin ma'ana matukar kana cikin ranka wa alam ka sani anna Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala la yaqbalu min mushrikin daqqa shirkuhu aw jalla Allah baya karɓa a wajen mushriki baya karɓan wato farilla ko nafila a wajen mushirki ko da shirkar karama ce ko babba wato shirka babba kaman bautan wani Allah shirka karama kuma kaman ganin kai ko kuma riya ko abin da bai haka ba yauwa shi ne Allah ba ka ban sarfan wala adalan shi ne farilla ko kuma kamar ka ce sarfan canji wala adalan ko musanye shi ne ba na ka ce masa farilla ko nafila wasage ka shagaltarwa shi girgawa ne haka ka shagaltar da jijiyoyinka gaɓoɓinka kenan bida'atullahi tabaraka wa ta'ala da bin Allah madaukaki ko kuma ka shagaltar da zuciyarka wa albaka ka shagaltar da zuciyarka kuma an bi ma'rifati da sanin Allah tabaraka wa ta'ala sannan kuma ka kuma raya ka kuma kadaita ka kuma shagaltar da sirrinka da son Allah tabaraka wa ta'ala wafni ka karar da dukkan ka a cikin Allah tabaraka wa ta'ala da kuma duk abin da zai kusantar da kai ya zuwa halarar Allah tabaraka wa ta'ala daga halarar jamala ta Allah tabaraka wa ta'ala wa da kuma kamalar Allah tabaraka wa ta'ala komi ya fito ka ganshi wato ya zama kada ba ka rabuwa da shuhudu almillat ila Allah kullum ka zama hankalinka yana kan ma min Allah ilaika domin kai kan babu ma minka ila Allah ma gaba daya shine mai komai na
لأنه تعالى خير لك من كل شيء domin Allah tabaraka wa ta'ala shi ya fi maka alheri daga kowane abu
فإذا فاتك فقد فاتك كل wallahi idan Allah tabaraka wa ta'ala ya tsere maka ya zama ka rasa Allah to komai ka rasa shi komai ya tsere maka نعم وإذا وجدته فقد idan ka samu Allah tabaraka wa ta'ala kuma ka samu komai وجميع الأبواب إلى الله تعالى مسدودة dukkan kofofin tafiya halaran Allah a gaban bawa mafdudatun abu tarewa ne a kulle take أمام الطالب amma ba ɗalibi wato gaban mai tafiya ko mai neman Allah tabaraka wa ta'ala illa إلا باب النبي sai dai kofar annabi sallallahu alaihi wa sallam نعم فهو مفتوح إلى الأبد dan kofar annabi sallallahu alaihi wa sallam kam ita kam abu da rike ilal abada har ya zuwa abada kai ban نعم، بل إلى أبد har ya zuwa abadan abada shi dai bakar yake cewa wa anta babullahi ayyu mur'in atahu min ghayrika la yadkhulu kai ne kofar Allah tabaraka wa ta'ala ya rasulullah duk mutumin da yazo maka ba yazo wa Allah ba ta kofar manzon Allah ba to ba zai shiga Allah Allah ma'ana babu hanyar shigar wa Allah tabaraka wa ta'ala sai an samu abubuwa guda uku na farko a samu ikhlasi yin abu tsakani da Allah na biyu kuma aiki ya kasance ya dace da alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da ya saba wa abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala komin kyawunsa a wajen mai shi ba zai iya shigar da shi halar Allah tabaraka wa ta'ala ba inji maulana ta dukkan kofofi kullalliya ne a gaban mai neman Allah sai dai kofar annabi sallallahu alaihi wasallam wa alam واعلم أنك لو لقيته سبحانه وتعالى بأعمال الثقلين ka sani da za ka gamu da Allah tabaraka wa ta'ala bi amali saqalaini da ayyuka na mutane da aljanu gaba ɗayansu to la yaqbaluha منك Allah ba zai karbe ta daga wajenka ba hatta ta kuna har sai ta kasance موافقة بما جاء har sai ta kasance muwafiqatin lima ja'a bihi rasulullahi sallallahu muwafiqatin lima ja'a bihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai ta zama mai dacewa da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi نعم. واذكر الله تعالى في جميع الأوقات والساعات ka ambaci Allah tabaraka wa ta'ala a cikin dukkan jami'in awqat a cikin dukkan wato lokatanka wa sa'ati da kuma awoyinka saboda haka suna karanta ba wato musulmi kowane yanayi akwai ambatonsa idan za ka shiga gida akwai ambaton Allah da za ka yi in za ka fita akwai ambaton Allah da za ka yi idan za ka shiga banɗaki akwai ambaton Allah da za ka yi in za ka fita akwai ambaton Allah da za ka yi in za ka ci abinci haka in ka ƙoshi haka in za ka zauna haka in za ka tashi haka in za ka kwanta haka in za ka da iyali haka in ka farka a barci haka kowane juyi dai babu wani motsin da Allah tabaraka wa ta'ala hada haka in wata ne ya kama akwai abin mata Allah da zaka yi in gari Allah ya waye akwai ambatan Allah da zaka yi in dare ya shigo akwai ambatan Allah da zaka yi saboda haka ka shigaltar da lokacinka da ambatan Allah tabaraka wa ta'ala amma maulana yake cewa نعم. وخير الذكر كلامه wa khairu zikri fiyayyan ambato wanda zaka ambaci Allah tabaraka wa ta'ala da shi babu kaman alqur'ani allazi la yafihi albatil wanda barna ba ta zuwa masa min bayni yadayhi gaba gare shi wala min kalbi ko kuma baya da shi na'am فقد كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana ambatar Allah fi kulli ayanihi a cikin dukkan yanayinsa dukkan lokacinsa قائما وقائدا yana tsaye ko kuma yana zaune وعلى جنب ko yana kwance yana gine نعم في a cikin أكله cin abincinsa وشربه da shansa da fitarsa da shigarsa da tsayuwarsa da zamansa kai da dukkan halayensa bila kusurin wala kunun ba tare da yankewa ko da kusa ba sallallahu alaihi wa sallama haka ya kasance saboda haka maulana cewa kun نعم كل الله يا أخي ya kai dan uwana kun lillahi ka kasance wato kun ka zama lillahi don Allah kai ka zama don Allah wato ka zama na Allah kai ma rayuwar gaba ɗaya ka zama don Allah kun lillahi ya aki kama kanan alifuna lahu kamar yadda masana Allah suka zama don sa نعم فإذا أردت أن تكون- أن يكون الحق تبارك وتعالى لك idan kana son Allah ya kasance naka فكن أنت له to kai ma ka zama naka حتى يكون لك har sai Allah tabaraka wa ta'ala ya zama naka كما كان للعارفين kamar yadda ya kasance ga masoya Allah tabaraka ta'ala masana Allah tabaraka ta'ala نعم فاشغل نفسك fa ashghil nafsaka ka shagaltar da ranka به تعالى da Allah madaukaki Allah ya zama shine damuwarka نعم da وبطاعته jin Allah وبالصبر da معه haƙuri tare da Allah tabaraka ta'ala a cikin umarninsa da haninsa a cikin ma amma amarwa abinda yayi daɗi da abinda bai yi daɗi ba a ganin ka والرضا بأفعاله da kuma yarda da ayyukan Allah tabaraka wa ta'ala fi ka a cikin ka a cikin wanda yake gudanar maka Na'am.
a cikin halin akwai in akwai ya zo ka gode in babu ya zo ka yi haƙuri in lafiya ya zo ka gode in jinya ta zo ka yi haƙuri in saƙo ya zo ka duba in ɗa'a ta zo ka kus- ka fuskanci Allah ka gode masa Na'am.
na'am
وفي غيرك shi ne malam ka wato ka yarda da ayyukan Allah da ya a cikin shana sha'aninka wa fi gairika da kuma abin da ya a cikin waninka duk abin da Allah ya wani a cikin wani ya zama ka yarda da hukuncin Allah wannan ba zai sa kai hasada ba ko kuma ya sa ka dora wa wani abu ya shafi wani kamar abu ya shafi iyalanka ko ƴaƴanka ko dukiyarka ko wani abu gairuka kenan ka ga wannan abun ka da sai wani da shi to ka ɗo- sa Allah a cikin kayanka ba za ka ga wani ba sai Allah tabaraka wa ta'ala نعم sannan kuma in ka duba wani ka da Allah ke gudanar da al'amura a cikin komai ba za ka iya kai hasadan wani da abin da yake aikatawa ya samu ba نعم اضبط في الدنيا ka guji kai gudu a duniya kai zuhudu a duniya ma'ana ka guje wa duniya نعم wa kun وخذ ما قسمه الله تعالى لك بيد التقوى والورع ka karbi abin da Allah ya raba maka na arzikinka na rabanka na duniya da hannu na tsoron Allah da tsantseni والخوف منه da tsoro daga gare shi ta'ala مع عصيانك لنفسك tare da saɓawanka ga kanka sirran wa zara boye da bayyane alhamdulillahi rabbil alamin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الله تعالى يرضى دا ناجية da biyan muradi da maulana shek sharif ibrahim sani abdullahi ta'ala anhu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin